ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da rata tara ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na na na ɗari da sittin da ɗaya za mu tashi darasi na ɗari da sittin da biyu وأن الإجازة من البركة اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان عند من أسكن كتاب الوصية كان كاتب أبي نبي باب وسيل ثواب الصدقات إلى الميت حديث نبي مدير عن كل رجال ما ليس باب بيجي مغنى عشان saduwar ladan sadakoki ga mamaci don an yi sadaka zuwa ga mamaci yadda ladan zai kai zuwa gare shi ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ce da annabi kira da ni ta Allah ya tabbata gare shi inna ummi hakika mahaifiyata uktuni tat nafsaha wani mutum ta yi shine ai ma ta tsuji ajal ta yi mutuwar guda shine ana zaune da mutum sai a ce ɗazu ɗazu ba ko kuma ɗazun na fari ya ke sallar ita to shine wato motul guda ba da to ba tsammani duk da wasu suna ganin cewa in ka ga mutum ya irin wannan mutuwar mafi yawanci rashin lafiyar a lokacin take tasowa sanda za a mutu ko wani ya tafi da yana da kwanciyar ciwo ko abin da ya kama da wannan ko wani ciwon suke taimake shi ba wanda ya sani shi kadai ya gama abin sai kuma Allah ya karɓi rayuwarsa saboda ɗaya daga cikin ita fa'idar rashin lafiya kankare zunubi take tana kankare zunubi kuma mutum ya zanto bayan sayinsa ya ɗan an karkare kurar da take kai koma zuwa ga Allah kuma ɗaya daga cikin fa'idar rashin lafiya tana dawo da mutum tauhidin sa da mun sha da wannan misali da za ka yana ciwo yana wayo Allah na to na haka ake so kullun ka zama ka yadda cewa Allah fa ma naka ne kai kade ma eh to da ka ga mara lafiya shi kadai yi da wani ya zo yace Annabi alaihi salatu wasalam shi ko ciwon kai baya hadisin bukhari adabul mubrak shi baya ko mura baya ba ciwon kai sai Annabi yace wanda yake ciwo ga dan wuta ga jika haka yake bar arada an yanzu da ila ahli nar wal yanzu ilayhi wanda yake so da dan wuta karara to ga jina Allah ya kiyaye to kaga ita rashin lafiya da jarraba gaba ɗayan ta so ake ka dawo hanya eh ka dawo hanya ko ba komai ka rika tunanin cewa anya ko kamar yadda na faɗa cewa urwa ibnu zubair idan ya ya fita neman abinci bai samu ba sai da gida yake wai bai sallah akan kai ba a cikin hayarsa waye domin Allah ya ce wa mur alaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa sai Allah ya ba mu sallar da arzikin kansa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa sai ya tone shi wallahi yace waye bi sallah anya go wani ne bi bar sallah ba to haka ake so mu'mini ya zama to kaga mautul fuja ba da tuba tsammani a ce mutuwar fuja ai wa azunnuha in fi wato nan bawan Allah yake ta mutuwar kuja ranta ya fuje ya tafi ba su duba tsammani wa azunnuha law takallam bawan Allah ne yake ya rasulullah ina tsammani a ƙarshen rayuwar nan tata da ta samu ikon yin magana ta kaddaka da za ta yi wasiya cewa ko kuma da ta yi sadaka da kanta kuma shi ne abin da muke faɗa kullum wanda Allah ya bawa dama yi kokari ka bi Allah da kanka kafin a zo lokacin da ƴaƴanka in ka ga suna abu kuka an ka mutu ko to wasu kukan da suke yi shi ne an rasa yanzu ne siyo musu abinci yanzu ba mai kai su makaranta ba mai biya musu school fees ba mai kaza wasu wannan suke kuka amma suka da suka san cewa kawo dukiya mai yawa sai su nutsu kuma cewa alhamdulillah jiwa ta ba bare kuwa Allah ka dora magana bashin ka ce ba san shi ba can domin san da kuma sun san kana mu'amala da wannan bawa Allah ba ga na ka zo da jinsi zan ban san ka ba illa ma rahimahullah sai wanda Allah ya kare to saboda haka haka yanzu ƴaƴan su koma a wannan zamani eh ana magana akan aglabiya mafi yawanci wallahi haka aka koma saboda haka muna yawan faɗa ne saboda akwai iyaye kuma kai ma za ka zama uba nan gaba ka daure damar da Allah ya baka ka bi Allah da kanka idan ka mutu dukiyar su sai kuma mun mutu kana ba ba laifi suke ba domin ta zama gado sai da ke hanyoyin da ake samun dukiya akwai gado ko gado alwirata hanyoyin samun dukiya har da gado to in dai ka riga ka mutu to kuɗi ya zama nasu sai yadda suke yi za kana da rai yi kokari kai abin da za ka iya amma an ka mutu sai dai ce maka ba ba da ya'ya na kirki eh ji ne matsala to ji ne yace shi wannan ba Allah ya ya Rasulullah da ta samu dama mun san za ta yi wasiya cewa ai sadaka fa hallaha ajr in tasaddaqtu anha sai shi wannan sahabi ya ya Rasulullah za ta samu lada idan ni ne mata tana da wannan burin amma ba kai ba har Allah ya karɓi rayuwarka irin abin nan ne da sai na Ali yake cewa da zarar aiki alheri yana zuwa yanzu kar ka ce sai gobe zantar da shi yanzu nan dan za ga wani yaro yanzu wata miliyan goma yake jira ta zo sai ce to bari na na dan zan yi kaza na dubu ɗari biyar shi dan ba zai baka ba dan kana nutsuwa kuma zai gaya ma daɗin kuɗin wallahi ba zai baka ba suna zuwa abin da ya tsarta a zuciyarka na alkhairi zantar da shi kawai za ka ji kudin ba za ka ji dumin su ba ko kada amma an kamar yi sai an ji ba sai na da yake karka bar aikin yau kace sai gobe domin gobe ma da nada eh to aiki alkhairi da ya zo sai ya ubi ila mafsirati min rabbi wa jannatin abduha as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin gaggawa ake bayan ka je yana cikin abubuwa uku da ake so kai gaggawa a kai aiki alkhairi yana ɗaukuwa a zuciyar kai kaga suna kawo su ko a ce da kuma yar ka ta yi girma su a nan magabata suna yi tana balaga tana girma to a wurin da ita da ga sunan dai abubuwan da suke kawo to sai yake tsare na annabi yake kwarai kuwa in kai mata ba kai ba dan jawani da kai mata zaka samu lada akwai hadisi ibnu abbas ba da ta ibnu ubada mai da ta tarku shi wannan ta karara an faɗi waye saboda haka baya nan lokacin da ta rasu sai ya zuwa ya rasu da mahaifiya ta ta rasu ba nan idan ne yanzu ne mata sadaka sadaka za ta amfana da ita ta biya yan kiri sai annabi ya ce kwarai bai yi ne wuce duka an na ha'ili al-misrafa ta sadaqatu alaiha sai ya ya rasu da lafi ina da shi da sai da ba gona ta ta wuce kaza na ba da sadaka zuwa ga sadaka jariya ga mahaifiyata aka yi ba jira gona ta toje kaza na bayar sadaka jariya gare ta malamin suka ce wannan gona kuma ya cikin dukiyar sa ba wanda ya fito irin ta amma yake to ba ai wa umma yanzu wanda sai sanadiyar daga Allah a biyayya ba sai iyaye eh haka yake ta gwama saboda haka bari a kyautata mu abin da zai tabbunce ya zama ya zama sadaka jariya akan to kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa sanan da hadisin Abu Hurairah mugwamari idan ma kal insan in kada amalu illa min salati idan mutum ya mutu aikin sa gaba ɗaya yanke wai banda abubuwa uku sai annabi alaihi salatu wasallam ko illa min salati ko min salati duk wanda ka faɗa dini sai annabi alaihi salatu wasallam ya illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantaba'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu sai dai sadaka jariya shine wanda mutum zai je yi na ba da misali yanzu masallaci makaranta littafi na karatu ɗaukar nauyin wani mai karatu duk sadaka jariya ce aw ilmin yunta ba'u bihi ka ji ko hikima shi ne idan ka ɗauki nauyin ka kai wani littafi ko ka ɗau nauyin wani ya karatu to ka ka haɗa biyu bare kuwa sadakatun jariya kuma da ilmin yunta ba'u bihi domin duk wanda ya karanta to kana ciki ba shi za nake yawan faɗa wannan formula wasu ko sun ɗauka kawai saboda wasu suna so aka yi a rubuta sunan amma wallahi wannan kurin yana da fa'ida sosai musamman wanda kai wa cewa masu harkar ne to za ka zauna lafiya a harkar kike ba wanda zai karanta wani kwanciyar sa a a karatun yake yi da zai karanta to ba ka da ka tsora a nan ka samu ka je hudun tsomi da dutse daya ka je masa littafin da shi ma in ya mutu za a gada sannan kuma ilimin sa yana nan ya karanta da shi gurare da yawa na sha gaya muku akwai bayan Allah da na sani ɗaliban ilimi da ba sa iya siyan littafi kuma Allah ya ba su kwakwalwa kuma suna da zuciyar karantarwa mutum zai tafi ƙauye kwanaki uku amma littafi sai dai ya rika ara na aro kuma yana da kwakwalwa sai dai akwai wani ba Allah ya jera limanci a Abuja a wurin masallaci ya kai matakin da irin ta sa alwani ya rike Allah an littafin ka zai biya a rayuwa ce awa nawa za ka bai ba shi ba shi da kuɗi domin zuwa yi garin nan idan ya zo ka ba shi kace ba awa arba'in da takwas sai ba ne kana karatu kuma iko Allah zai rike sai dama da abin ka ya rike amma idan Allah ya ce mu je ya ba hamsa ɗin limani yana da kwarai kuwa dan yana da in fa yanzu markazi ne da shi a Abuja babban markazi amma wallahi ya sha wahala sosai yanzu in kana kuma da yake yana da zuciya in kaga ayyukan da suke yi dan wata da'awa da kwanaki da muka tafi wani rasuli hadda shi da motar su suka Allah ta shi da markazi da ita suka ru sai an mutu wannan abu amma wani yanzu ya gani zai ce malam kuna huta bi dan wahala da ya ba ina ga ba sai malam wahala da ya ja ba ya da ba to wannan shine to kaga wannan kiran to sai annabi yace awwalan salihin ya da'u lahu ko dani kici da zai rika mar addu'a dan kici to malamai sun karkata wato dangane da abin da ya shafi shi ayyuka alkhairi da mutum zai yi wa waninsa malamai sun karkata cewa ayyukan sun kafi gida uku aiki kana uku ne akwai wanda da jiki ake yin sa tsantsa in ka tashi tsantsar jikin ka ne zai kamar sallah da azumi da addu'a da karatu alqur'ani kaga wannan ai ba ka ta sai ka kashe kuɗi sai ka kashe mai za ka sallah azhar a kawai jikin ka ne zai aiki wannan shine kake da farko sannan kuma kashi na biyu shine wanda suke cewa ismun mali ma'aba shi kuma bangaren da wato dukiya ce take yin sa dan sa kamar biyan bashi in ka mutu ku biya ma bare wannan dukiya ake bukata kai ko sadaka an gaji ko ko kafara to kaji na uku shine wanda ya hada guda biyu dukiya da aiki da jiki kamar aikin haji mun ba da wannan misalin wata ra'a a karatunmu na na alwaji kamar aikin haji kaga shi akwai ciyarwa akwai kuma motsa jiki saboda haka wannan malamai sun yi magana akan cewa um cewa sun yi ijma'i akan cewa duk ibadar da za a yi ta maliya to idan ta yi wa iyayen da za ta same shi kai wannan ba sa bayani akai kwata kwata cewa duk ibadar da za a yi ta da dukiya to idan da ya yi wa iyayensa ba sabanin cewa abin da yake da iyaye kun jira sai ijma'i cewa ba sabani amma sauran din da na kawo to za ku ji malamai suna ta maganganu a kai yanzu za ka yi wa mahaifinka sallah aikin haji to kaga aikin haji shi za a ce sabani kaga wannan akwai magana ko cewa zai iya mar aikin haji amma sallah azumi azumi wanne sai dai na bakanci yawa amma azumi yanzu ya zo azumi ya kama an yi goma ba yi ba ba shi da lafiya wai ke kai masa ba shi da lafiya ba man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra bi kai ba bi kai lokacin ba wani azumi za ku yi tunda bai warke ba yawwa sai da lafiya sai da lafiya an gane ko to sai na kun ga kashi uku ne da muka kawo ta farko ba zabani a kan ijma'a to mun ji wannan sannan akwai wata gaba da Allah ya ce wa Allah ya lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al-awfa cewa shi mutum laisa lil insani illa ma sa'a ba abin da zai tanda shi a kabari sai abin da yake to amma alwalad min kasbi abi ala idan yi mar aiki dan da yazo yanzu ya taimaka yayi mar abubuwa na alkhairi zai bi Allah madaukakin sarki yake ne zai ce baka walad min salihi ai ka muri Allah ka azurta mu wanda za su rike ma na addu'a bayan sun koma zuwa gare to wannan shine to kun ga hadisi na farko yana magana akan kai ta da mu akan sadaka ga mamaci tana amfanar da mamaci idan aka yi musamman ga ɗa ɗan kirki ne wa iyayensa sannan za ku ga wato hadisin ya kwaɗaita sosai sannan hadisin yana magana a kan cewa lallai a ce mamaci zai iya amfanuwa da wani abu da rayu rayu za su musamman gashi san rayu ne ƴaƴan sarayayyu ne sun ci gaba da yi wata ayyuka alkhairi kuma abin yana bibiyar su. Alaikum salam. Na. Na. Haka. Eh, baya cikin mutanen kirki idan zauriya ne baya nan baya can idan mutum ya yanzu a lokaci guda duk tsawon da ko awa biyar yayi ai daidai yake yayi sau daya lokaci bayan lokaci ake ne ko hira kuke yi yanzu kuna hira ne kai Allah ya ji kan kiyayen mu kai daya kai daya amma mun san akwai mun ji tsakanin addu'a addu'a ul kasa wa amma kaga amma ita ce wanda muka zo muna da zamu je Allah ya jara Najeriya amma kaga lokacin da na kebance da ubangiji da ni ne ya ubangiji ka san Najeriya nan ba mu da wata kasa sama da ita Allah ya jara ta shine kaga kamar yadda hakan da wata yake idan ya zo sunayen ƴaƴan su yake kama ya ubangiji wani wani Allah madaukakin sarki sai masa kaza shine wata rana ya tsuba ya tsuba sosai shine wanda ya ce yayan da yake ce baba addu'o'in nan da kake yi sun yi tsaho da yawa kar ka kaitawa sai kira shi yake to zo yace duk addu'ar da nake bane wa kaina ku nake wa sai ku nake wa wallahi gaba daya amma kana magana cewa kai tsaho yace duk da nake addu'o'i wanda bai wa kaina ku nake wa wane mutum to da aka wannan jini eh to kaga wannan wato hadisi kenan babu waqfi babu da yake magana akan waqfi shine dai ake cewa hukunci jama'a ko a ce al-hukunci ko al-waqfu sai shi kuma waqfi shi ne mutum ya sami dukiyar sa ya bada ita ya dauko wani guri ya bayar da ya bada wannan gurin fi sabilillah ai kaza da kaza ya faɗa abin da yake so ai misali yace wannan filin gashi za a gina gida amma ba na son kowa ya sauka a gurin in ba ma da ta Qur'ani yayi wakafi ya kuma kebar ta abin da yake zuwa a wannan gidan so nake duk wanda aka musulunta a kawo ta a karantar da ya faɗa abin da yake zuwa shine wakafi ko hubu to idan ita sharadin wannan idan mutum ya zo yayi ki bai bai da yake so a yi to ba za a kallake ba wannan abin da sabanin ya zai ce kawai ya bayar fi sabilillahi abin da ya kamata to wannan ba shi da zai amma idan ya zo ya bada wannan stipulation din ko to ba mu kallakewa cewa kaza yake so ai cewa duk wanda za shi karatun medicine a kace shi anan to ba yadda a kawo dan loba ba da ta qur'ani a to ba yadda a kawo da za su karanta jira ba sai dai a samu wani gurin daban to shine kuma wato iskalu waqti an taƙaice ka akan wani abu an ibn umar radiyallahu anhu ma anna umar bin al-khattab abdullahi da umar Allah ya kara masa da ya ruwaya daga mahaifinsa cewa umar dan khattab Allah ya kara masa da asaba arda bi khaybar ya ce wani fili a khaybar ba ta gani ba bace wannan siyayi fili ne kafe gona yake ba dan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'miruhu biha sai ya zo gura annabi alaihi salatu wasallam yana neman shawara annabi akan ya ya kamata yi da wannan filin ga shi na sai fili ya rasulullahi sai ya kamata a yi yastajiruhu ay yushawiruhu wa shawuruhu fil amri wa amruhu shura bainahum kun san sai ni shawara aikin da baya baki sai dai bai da sai eh amma aikin da wani baki wa kana ya rasulullahi sai ya ma idan Allah yi ni akastu ardan bi khaybar na sai gona a khaybar ko fili lam asib malan qattu ban taɓa samun wani akai wani kadara tunda nake an fada in bi minhu wanda ta fi tsada a guri na fiye da wannan ba gaba ɗaya kaga ba ba ba za ka kwatanta da filin Libili dan sabuwar kandu da na magajirin ba ba ko to na magajirin ba ya zo ya fiya ko na Sarawa GRA ya zo ce to filin sa na Sarawa GRA ko magajin ba ko kuma gidan sa na Ambila na Abuja guri kaza kan ya faɗi gurin da yake ko a Lagos a Ababa ko Ikeja ya faɗi guri mai tsada yace filin sa na wannan ya sai fili a wannan gurin ka san ba daidai yake da fili a a bypass ba ko ba ka bari yawwa to saboda haka yazo yace ya ciya anan ya kake gani ta fuka da duk cikin kadarori na fa ma ta amuru bi ne kake so ai biya ma idan Allah kali ce in shi da habbata aslaha in ka ga dama kai wakafin ta amma ya zanto tana karkashin control ɗinka shine da a wato hukunci ya zanto kai hukunci amma tana karkashin kulawarka shine habbata aslaha tujar da ya bayar gaba ɗaya amma takaddun ba da hannunsa amma ya ɗora wani ya juye harka shi ne wato hukunci wata sadaka biya amma ka bayar da sadaka a ji ai komai da ita amma asalin takaddu na hannunka shi ne hukunci shi ne wakati ko wakati ko hukunci kale yake wata sadaka biya Umar Abdullahi dan Umar yace sai na Umar dan Khattab sai sadaka da yace ba da wannan amma abin da bai nuna cewa wakafi yayi ko huji sai yace ga jaradin annahu la yuba wanda ya ba shi yace ba za ka ciyar ba kar ka ciyar sai wala yuwabu babu kyauta ba za ka ba da kyautar gurin ba domin abin da kake kyauta mun yi babu kyauta a baya shine abin da ya zama naka yawwa wala yurasu kuma ba za a gada ba kun ji ko ba ciyarwa ba sadaka ba kyauta ba gado wata sadaka biya fil fuqara Abdullahi da Umar yace ba shi na ba da sadaka yace a rika saukar fakirai ya ba da ita ne ga fakirai talakawa wafil qurba da kuma yan uwa na jini amma marasa karfi su ma su shiga ka wani yazo ya yi dan uwan ku ne bai banda ku a in dai ba su da karfi sun shiga wafil dikab da bayin da wato su ma ba su da karfi bayi wanda suke mukatabai ko mudabbarai wafil sabilillah ya ba da ita kuma ya amfani da ita don daukar kalmar Allah amma anan yaki ake nufi domin kace fi sabilillah ka bude ta gaba daya ga duk abubuwan da aka faɗa wayan su ba fi sabilillah yaki yake ne wa bin sabili da dan tafari kai shi ne bayanin da muka yi duk wanda yake har yanzu har yanzu a Madina in mutum yaje daga wajen hannun hagu kudu ko arewa ne da shi za ka ga hukuncin sai da Usman har yanzu dabarar da aka yi aka rika fadada dan filin da ya bari shi ne aka da suka amfani da shi ana ta fada da kudin sai da wannan filin da aka da bari ko gurin da ya bari sai da yi manyan goyi aka buɗe asusu kuma da sunan wakafin kusurra da gida aka yanzu ka zo bera yadda ya tare da har yanzu na kusurra ta haɓar za ta jawa mai in ka ji mutanen da ake ɗaukar nauyi masu karatu da wannan gurin wallahi za ta jawa mai wata rana masu zuwa saudi wata ranka tambayi wani a wannan ɗaliban ilimin masu tsayawa a wannan guraren ka sha bayani ya baka tarihi ya gaya ma a yanzu ɗalibai nawa suke ɗaukar nauyi hakkiye nawa ake siyarwa miski ne wallahi har yanzu yana na agwanda amma ladan da yake da kuwa haba bala shi aljanna bayan wanda aka bayar yana agwanda yanzu wata tana da mun ai kaga sai da Usman aljanna ta take nawa ya samu yayi bulo yayi masa tsinza ma account ya zo duka ya tattara takardu ko wanda fanni zai da yi wane bi a jami'ar annabi wane mutum wannan karatun ya fita duk a jami'ar annabi alaihi salatu wassalam la hawla wala quwwata eh ina bayanin da nake kaji cewa banda so so kafin kafin wannan waya hauji da za ka gani an ajiye abubuwa duk da wannan gurin aka samar wallahi abinci ne lodi lodi ba kowanne alaji ne wata yana Usman ne yana kwance a cikin ba la hawla wala quwwata wato jama'a wallahi muna yau dan wannan ne domin kai ma ka zama sai na Usman a yanzu Allah ya baka dukiya yi kokari ka kwatanta tashabbahu fa illam takunu lahu inna tashabbuha bil kirami falahu rayuwar nan gaji ne yanzu kuna ganin su tuna wata wannan ma ga taran in kokari ka ba Allah da dukiyar da Allah ya baka ki kokari ka bi amin ya Allah amin ya Allah to kaga wa baiti da kuma baki yace baki ma sun zo a taimake su sai ce lajira alaman waliyaha amma babu laifi ga wanda yake kula da ita wanda yake kula da dukiyar babu laifi gare su anya kula min hadil ma'ruf ya ci daga dukiyar amma wato kada ranka da hanjin ma'ruf yadda jara'a ta ce kare wuce gona da yin kaga wanda zai zo ya duk kula da wannan aka zai rika tsinka ke jinoni ya rika hawa duk sababbin motocin da suka shigo yake ya ja bil ma'ruf bare zauna da yunwa ba wani gida ma a zuwa ya maɗi a kasuwa za a yi ma albashi kawai ya zauna lafiya shi ba ma'aikatan gurin akwai wanda sacrifice suke akwai wanda biyan su aiki sai yake wayubi ma kuma gaira muta muta mawili kajigo ba tare da ya wuce gona da iri ba kana rawi ruwa yake fa hadattu bi ibnu sirin sai na je na zantar da ibnu sirin da wannan hadisin ba kana bi ce gaira muta asilin malam ba tare da ya wuce gona da iri da zuciya ba duk ma da sai muta asilin da muta mawili shine ba tare da ya kwandarin ba sai ya dauko duke yana da fataka to shine to kun ji bayan Allah sai da Usman ibn Affan wannan shi ne abin da ake kira waqafi na shari'a an gane ko yawa sannan ya halatta wanda bayan halaccin yin waqafi ya halatta ba wanda ya zo yanzu ya kama wani ya kebace ya ba shi kyauta to nan ba waqafi shi kanka amma idan ya zo ya samu wani organization yake to ga wannan gurin kaza nake so ai kuma yake ba da takaddu to wakafi ne wakafi ne wannan shine bambancin wakafi da sadaka na a yana nan ko bayan ya mutu wannan jarumin da ya bayar akan sa za a dora ba umra bane ba umra bane ko ya mutu a haka za a dora ƴaƴan ba za su dauko takardun sai ai na baban mu ne wallahi jarwa za yi kawai da haka ce an yi wa masallaci haka ce wai sun ce jarwa rufi jira ya sun jiya alaikum salam na ina yi magana da nake ba su da hurbi a jara ba su da ba su da kwata kwata saboda haka ya riga ya yi wannan kotun aka je kotun musulunci ma korar su za ta yi ta kwace takardun saboda haka wannan abin yana nan sarƙa jariya ce gare shi har kiyama ta dai na ai mafi yawanci za ga sai sun yi ma rubutu wasu za ga hadda lauyoyi yawwa to kaga in da rubutu an huta wannan gurin ba shike eh na eh da kudin da suka siyar da gurin kun ji abin da yake faɗa cewa shi akwai mahaifin da ya bar gurin ya ce abin shi a yadda yake a ci gaba da ibada har da makaranta da ya bayan ya mutu yayin suka haɗa kai suka haɗa baki kawai suka je da gurin sun samu kuɗi da yawa tun da guri ne mai daraja a cikin kuɗin sai suka yi wa Allah dabara ko suka yi dabaru irin na Yahudawa cewa sai aka rika biyan wasu ƙananan gurare aka yi gina masallatan sauran kuɗin suka yi a bayani wannan aiwaye ne irin na Yahudawa ba Allah ya ce kan ki su rana asabar ba sai suka zo rana asabar din suka tattare sai suka yi tarko shi bayan suka fada wa shi gari suka kwashi iri ɗaya ne yawa ran ba suke zuwa su zo sai su tattare shi aka ce yi ran ladi su kwashi su je su jira kasuwa sai bambanci da wannan dabaru ne su ma sai Allah ya mu'amalace su da irin wannan dabara sai mai da su gulalata shi ma guri ba ya kamata mutum ba yawa to ba shi kenan ba eh karabar da nakasi ladan tsira tunda abin da ya riga ya dora akai bai canza ba su da Allah ai za ɗaya daga jawuwar da ake so dama daga jawuwar da za ka rike wa yaya cewa sai fa kana tuna musu ko da lafiyar ka da ranka wata ranka kira kai ka nuna wa ƴaƴan ka abin da kake so abin da ka fi ba kima da mutunci eh ka nuna musu in ba haka wallahi jira suke ka mutu kawai wani abin da kai ta daukar ke waje yadda ba a zuwa ma hajaru suna kallo yadda iyaye kayan ce wa iyaye hajaru sun yi zuwa jira da ranka kana ji kana gani a hana ka ta sauri biya kan dukiyar da lauyoyi a yi rubutu a ce duk abin da kake an je banza da hankalin ka ba wani da tije da ya muku yana nan babban mutum a garin nan da kowa ya san alkairansa haka yayin ya kira shi ya ce ku ka tara mun kuɗi ko sai mu kwafe mutuwa ne da hankali na da komai yace to tsara da wani ya saba baki a dukiya saboda mutum ne da cikin yadda Allah in ya ga dama yanzu wallahi ba wai wanda suke wa hidima a makaranta a masallaci ba ma da ma su dai wanda ya ba su gidaje a kawai ya gano wani a masallaci yanzu kawai ya kalle kai ga yanayin ka zai iya kiran kai ce a ina gidan kai guri kaza a gidan haya kake wai dan haya wai yake a baka gida guri kaza kuma ta zauna to shi ne wai ayan zaki ma wannan hadarin yake ni za ku yi hadar ku kuka neman mu da ilimin sa da komai yake da hankali na fa ya mutu ya ga yake tsara da mun ya saba kuma yana nan yanzu Allah ya saba shi lafiya wata ila ba zai mutu da rigayi sai na ruwan Allah ko kuwa eh sai za su shiga da wane ne Allah ya yi ce Allah ya sa su shiga da la hawla wala quwwata duk da suka mutu kawai sai na ruwan Allah na ruwan Allah ai babu ba kaga babu kima da wani irin da jiran gadi Allah kuwa shi shi an ga ma shi da ya tara shi ma jira yayi ba jira yayi ba saboda haka kokari yayi a san kansa wata kila ma ya shiga da zai shi za wani ba Allah da kun fara abu zai zo ya ce muku wanda ran waye da ya yi suka kabo wani kauye sai cikin kauye da ya zo zai ce kun gana yace nan ji ne na gada haka yake yace duk abin da kuka gani a wurin gida wani saboda haka jira jira gado kuke yace to kun ga abin da na gada in za ku je ku yi sana'a ku tafi ku yi sana'a ku nemi na kanku ya ba su misali yace na yi tallan goro na sai da kaza na sai da kaza na sai da kaza yace amma zaman jira yace kuma kai zaura karambani har aure kake so sai ji ya mutu gori yace aure kake so wai yana son aure kuma ya ki sana'a yace kuma har aure kake so yace ku je ku nemi na ni ban ji kalawace da na yi wa mahaifiyata kaza yace lissafi yace da kuɗin kaza sai da ya kawo su wannan saboda haka ya kamata mutane su fahimta da kyau to aka nemi naka idan na gado ya zo nan halin ne Allah ya sa ya riga ka mutuwa halaliya ce halaliya ce kace amma ya zamto da naka kai ma kana neman naka amma mutum ya tsaya jira a ba ka gani nawa nawa ne yanzu zaka ji an ce ma alajuwa ne sai a ce ma yanzu ga shi ya tsufa shi kanka ya manyanta sai a ce sai yanzu baban zai mutu ko baban ko ba ku gani to kai ta zama kai ba ka jira a sai ran da ya mutu kuma har malamai suna cewa ma kana so ka gane ka gane cewa mutum shi kansa ma yanzu kake jira ya mutu to wata kila mahaifinsa bai mutu ba sai da yake karanta sai a duniya mahaifiyarsa sai ta je kara tabari to to akai a awo da ake yi na malamai da suke kawowa ta suke ce shi kuma zai dau tsakiya ita mahaifiya mutu ta sai ita ta mutu tabarin to Allah ya dade haura tabarin tabarin da biyar zuwa tabarin da wani abu shi kuma kafin na mutu duk suna da wannan ma'aunin sai kai ta jira lokacin ka zama tu kai ba sannan kai ka jira kai duk abin da zaka saboda haka ne musana'a Allah ya jawo ina ku da wannan ne saboda wannan tunanin duka ne na matasa ba wallahi tunani ne ka tashi ka nemi haka ne ko tisha yawa ba ana yi ba haka ne saboda haka wannan shi ne sannan ana so kai wakafi da abin da yake mafi kyau a dukiyarka mafi kyau duk da cewa mutum ya dau wani wanda ba mafi kyau bai yi tayi amma ana so ka dauki wani mai tsada lan tara lil jira hatta tujiku mimma tuhibbun kaga Abu Talha yace wannan bai ruha din gona ce da zaku kaunata a cikin kayana a cikin dukiya ta yake ita na bayar ita ce tana yin dabina su to bi yake a shekara ruwan ta ruwan dadi ne annabi na shiga gonar ya sha ruwan amma yake rawa da ita kyauta to saboda haka sannan abu na kanji kaga wajibi ne wanda aka nemi shawararsa shi kuma ya bada shawara da abin da yake mafi kyau kar mutum ya zo neman shawara ka ce bayan ya gama ka ce ai sai ya biya samu wani abu daga baya ka ce ai abin da yasa kan gaya ma ne kaza ka za ka mutane su ko neman aure ne sai a ce kan mu gaya ma ne to yanzu da ka gaya mun ba zan jawo sun ba yanzu ai gwara ka faɗa tun da cewa yawa tun da in ba zai jawo shi ne a lokacin daga baya gani gaskiya ta gaya ba haka ake yi al-mustajaru al-mustajaru mu'tamanu duk wanda aka nemi jawarar su to amana aka bai dole ka faɗi gaskiya ne jawarar ka wani ka faɗa abin da in kai ne kai ma haka za ka to gaskiya abin da ya gabata kai kaza saboda kaza da kaza da kaza da kaza ko da yana ganin abin bai bar ba kun ga karatun mu da shekaran jiya wa jawarun fil amri wa abu yin tura bai nan ko duk mun yi wannan bayani cewa ka bada shawara mai kyau wannan shi babu tarkil wasiyati liman laysa lahu shay'un yusufi babu da yake magana akan wato barin wasiya ga wanda bai da duk abinda ba shi da abinda zai wasiya da sai shi wato bai da abinda zai wasiya da shi kata kata sai da yi wasiya ana Abdullahi bin Abi Aufa an karbo daga Abdullahi bin Abi Aufa an Talha ibn Musallib an karbo daga Talha ibn Musallib ibn Amr al-Hamdani shi ne ake ma alkunya da Abu Muhammad an gane ko shine laysa min abi sulaym yake cewa a mujahid babban dalibi Abdullahi da Abbas ya umarce da lanzurfi malamin sa ne sai ma wasiya cewa ko da raina ko ba raina kana shi malamai guda hudu to da cikin su sai yace maka sai karanto ba sai ne yace yace akwai tsala ibn musawi yace na umarce ka lalle ka rika zuwa wurin zakata saboda ne saboda kaga ba iya karatu ko ba na da da tarbiyya ka tafi gurin wani ka daukar shi kuma Abdullahi bin Idris yana cewa ban taba ganin Ahmad eh Sulaiman bin Miran duk wanda ya san Ahmad ya san malamin hadisi ne mai zafi shi ne in ba ya ajiye kalmata a gidansa in talibai suka zo lokacin baya kan karfe ka ko muku karya da biyo ka dai gangara ka kai ka fita shi ne wasu taliban saboda naci saboda naci sai a zo sai a samu mai kundin bala guda daya a ce ya shiga in karya ta bi shi sai san duk sai su jiki kawai a je a zauna a gurin karatu in ya fito ya gansu sai ya fito tunda kun ji kun shi ke sai a ba ta abinci a ba ta abinci shi kuma wancan da kariya ta bin sai a ji a koya mar a wuri saboda haka shi yayi kundin bayan ta ci je shi ruwan da shi dai yayi sacrifice dan dai a samu karatu wane mutum sun ja wahala da su an kada sai ana cewa sayyidul qura alarammomi suna kiran sa shugaban alarammomi saboda karatun qur'ani eh a kuka cewa akai a cikin masu karatu ka ji karatu ana biya ba shi yana shigar ka ba ta da na shi da wanda kawai tsauri ne ka san kowa da irin ɗabi'arsa tsauri ne irin nasa eh tsauri ana fadan malamai masu tsauri to sai ake kawo shi akwai da za ga Allah ya masa baiwa amma kuma ɗabi'un sa sai kai hakuri zaka amfana da to ana so a ga yawa ɗaliban ilimin cewa akwai wanda fa sai kai hakuri da ɗabi'un sa akwai a cikin malamai hadisi ne ma in baka yi ba zai mare ka zai baka karanta ga Imam Malik baya dokar rai a majalisin sa ai kaga wanda yawa Ibn Mahdi ba gudana goma ya masa ba sai dai ya bayan sauta ya bar kuma sai ba ki hadisi goma shi kuma dalibin yace ya imam malik da yau in dai za a rika bani hadisi yace ya mun bulala dari a kara bani hadisi sai in yace amma ya yi da kara mun bulala dari a ba shi hadisi dari to shi tarbiyya kaga shi imam malik ai tarbiyya ya fara koya a gurin wadi'a kaga ni wannan ta ga muna kawo shi ne cewa kana wa danka bulala biyu uku ka tabu ka saba ta ka tabi sanan da ya ji ko kai ka je ka tole wannan kuskure ne Allah ko da kuskure aka yi ka dauke kai zai zama ma albarka a karatun sa har ina yin ba da wannan misali akwai wani dan kurma na wasan wasannin na hadar kasa ko tsofaffin wasanni garban gidi wata rana muna karatu a makarantar allo ba na wanka wannan ya zo wucewa malam ya shiga cikin gida kafin ya fito sai ya ce surutu wasu suna yi wucewa kawai zai yi sai gara surutu bula da tana kan benci sai ɗauka kowa zai bai zani aka rude da karatu kowa ya rude wucewa ba kawai zai kowa ya rude malam ya fito ya tara ana karatu kawai bai ma san me ya faru ba shi kuma da ya ga bula na ya ajiye gaba kawai Allah har har yanzu ko wajen sa da gani sai na tuno wannan wato abin da yayi mana na kirki ko wajen sa da gani dan kurma to kai yanzu ka san malamin ba amma kuna korafi wannan kaga ba wanda ya san shi ba sai daga baya wata muna kallo a talabijin nan wanda ke wannan shi ne wani gudana alin ma'ahu ma'aka ko shakka babu to saboda haka irin wayannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai a rika kiyaye albarkar karatu yake zaka je kai kai suka je gidan ka faɗa an da kika wallahi tsara ma za a yi idan ke nan da ba tsara ma za a yi amma kun manta kun manta wata ran a kula babu da aka saba kai wani malami kara ya yi bulala ko kun manta wannan lokacin aka kai shi police station lokacin da wannan police station din ko wannan outbreak din matan da da aka zo tattaunawa aka ce kai ne yasa ne alaƙa kare ke yake shi malamin kare ita wannan DCO ta wannan lokacin ta miƙe ta ta kudin jama'a uban aja ta ce uban malamin kare ta za ka kawo ta zazzaka ta ce kurbe miki shi malamin saboda harakan lawo ne koma ba da hakuri kuma shi ya kwace shi da kai an ce ba ta ta mutu ko kwanaki da ake cewa ta mutu sai Allah ya ji kanta to ka ga wato wato masu ba da tarbiyya ne kace malamin ya ta za ta kawo a daure sai ba ta san me ya faru ba sai da yazo ake karanto mata ana karanta statement sai da gagar kace kuma a rubi Allah da kalbi su su su ya kwace shi ya ba da hakuri eh to wannan uwan jama'a su muka rasa ba shi za ku ta niyya sai baya wallahi su muka rasa Allah ya kawo to wannan shine yake cewa to to shine wannan ba Allah kale yake san to Abdullahi bin Abi Aufa na tambaya Abdullahi bin Abi Aufa hal kana nabi sallallahu alaihi wasallam auta shin annabi alaihi salatu wasallam yayi wasiya to na gani sai annabi yayi wasiya kana la sai ya ko kun ce ne ke kai ba ku ci ba ala nasu da wasiya to dai aka rubuta wa mutane wasiya aw umiru bil wasiya ku ci ba bi ma'ana ku da to aka wajabta wa mutane wasiya bai annabi bai ba dan bai da yake nan har ake aw umiru bil wasiya ko ake ba su umarni da wasiya ku ci ba alaikum idza hadara ahadukum al maut in jaraka khairan lil wasiyati shi kan bai da yake ne mun ya haka kuma kana da yake auta bi kitabillah yayi ta wasiyar amma da littafin Allah an gane ko cewa yayi ta wasiyar da littafin Allah wanda mun ji wannan ko cewa wato wato littafin Allah da kuma isratu mun ji wannan a tafsiri an gane ko saboda haka wannan shi نعم انا عائشة رضي الله عنها عن الاسود قال an karbo daga rana yake Allah ya kara masa Allah ya kara masa yadda da aswad qala yati zakaru inda Aisha anna aliyan kana wasiya wata rana zo na gaban rana Aisha sai ake bada labarin cewa ai sai da Ali Allah ya kara masa yadda wasiya kana wasiya annabi ya mar wasiya wasiyyi cewa bayan na bar duniya kai ne wasiyyi daga ni sai kai kana jana zaune sai ana faɗa wannan fakani sai ta ce mata ausa ilai bayan Allah da kuke wannan magana yau sai annabi yau sai da al wannan wuce da kuke fada yau sai tabbe da kake wa kad kuntu musnadatuhu ila sadidi na kasance yana cikin kirjina yau sai tabbe da kake au kal ko kuma cewa sai haji yana kunta akan cinya ta bada azin tsaki yake a kawo mata taka falakani wa kadin falakadin kanaka fi hajari ya kwanta ne ya ma daina motsi gaba ɗaya yana kan cinya ta lokacin da aka ɗaurar sa fa ma ji arfi annahu qad ma tace wallahi lokacin da aka jare ran ban ma san an jare ran ba tace yana kwanta a jikina a daidai wannan lokacin fa mata ausa idan yaushe ya masa wasiya yaushe tambayar da take kenan tunda wasiyar nan in an zo mutuwa ke yi ba to take ita a jikin da ya rasu yaushe ba tambayar da take kenan wannan masu fara wannan suna faɗa ne don su rabi a kan cewa ba su yadda sai na Abubakar shine khalifa annabi ba ba su yadda sai na Umar shine khalifa na biyu ba ba su yadda sai na Usman shine khalifa na uku ba kwaci aka yi sai na Ali shine wasi kun bai ji zance wanda hadisin manzon za shine zuwa zai ƙara bayani a kai sai bayanin da zai ƙara fito da abun fili kuma mu ji irin shigoyi da suke kawo wannan shine abin da hadisin yake so ya magana saboda haka ga wannan wato maganganu ne wanda suke marasa kan gado ba su da tuji eh kaga a ta wannan gona ta ta fada gona fada wanda aka samu wanda annabi ya same ta a Khaibar an gane ko ai annabi alaihi salatu wassalam tun yana rayi tun yana rayi ya bada ita ga musulmi gaba daya yana rayu na taɓa gaya muku wannan wata rana mun je ta kafa da'awa mun yi lafiya ranar ƙarshe za mu tafi ranar lahadi rana mantawa da da yamma har mai unguwa da waye ya zo na yi bayani akan martabar ta bai ni ne na bayani da wani malam wani malami ɗan birgit wata yarinya kawai ta daga hannu ta ce tana tambaya turo takarda ma ce takardar ta sai gaba da baya sun suka take wannan bayanin da kai akan sai na Abubakar da Umar gaba ɗaya fa bayani ne ƙarya take domin ta Abubakar din karara take faɗa da Umar su suka kwace yana da faɗi ma gonar ta fada kaje ka duba littafin gonar sunna al a karkashin ayar nan ta wa'ati dal qurba haqqan wal miskin wa bil sabil a karkashin sura kaza kaje ka duba amina hadi sunna littafin wani haka ta wallahi dal qawai da rabbana cewa duk da dai ka duba gashi nan an kawo a gurin take cewa kaza kaza kaza duk kwace aka yi kuma an karanto nace bayan gama karantowa nace malamin da nace wannan ya rige bata da mu baya domin wannan bayanin da aka yi gaba daya saboda yara wasu suna ta ihu cewa kaza sai na ce to gaskiya ne wannan abin da ta faɗa tafsiri ibnu kasir ya kawo a karkashin ayar wa atidal qurba haqau amma da ibnu kasir ya kawo cewa yi min kiji bace rafida to yana da kare ɗan shi'a sun ce kaza amma kun ga ta koyi bata faɗa ba sai ta ce an ce kace shi ma ne da hadisi suna da ya kawo haka yake cewa da kare ɗan shi'a suna kawo kaza nace kuma wannan kare ita ta kuma yi to nan fa yara suka rika kabbara ashe da duk ta sai ka mutu shubha cewa da yawa wallahi sai a lokacin suka bayyana cewa shubha take a kai da yawan yara sun tafi a kan sai na Abubakar dan kwace ne sai na Umar dan kwace ne an kwace na na Fatima gurin ta tafi to bayan Allah lokacin sai na Abubakar ya kwace sannan da karshe nace an ce sai na Abubakar ya kwace sai na Umar ya kwace sai na Usman ya kwace bayan sai na Usman ya sauka a na kawo magana Hassan al-Basri bayan ya bar duk sun mutu kai bayan duk sun mutu waye ya zama halifa na hudu aka ce sai na Ali nace me yasa kike kwato wannan ba tunda mutum da ne yanzu me gwamna ya kwace ma fili sai dan ka yawo ba sai karbo ma ba sai ka faɗa cewa ya karbo ma ai ba ka dora gidi kawai to ko mun to tsakani da Allah to kaga wannan wannan shi ya ya ma fi karfi wannan to kaba saboda haka kaga wannan shi to daga jiya wanda suke koya mutu na ƙarya ke to hadisin da zamu dora nan gaba zai kara fito da abun fili yadda annabi alaihi salatu wasalam yayi wasiya cewa ga abin da yayi wasiya a kai a tafsiri ma mun karanto wasu gabobi wanda suka nuna cewa ga abin da annabi ya bari annabi ya ce inna ma'asharan anbiya la la nura la nura mu taron annabawa wato ba ma gadi ba da san duk abin da muka bari gaba ɗayan sa wato na na al'umma ba da san gadi ko ho da Sulaiman Dawud duk wannan ga hisan mai wajen mina tarihi ya haura wani marki ba Allah ga da kuɗi ake nufi ba abubuwan da muka faɗa duk Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya je mana akwai malam Isa na makare yanzu da na tsaya na rufe masallaci malam da ke kakar su tara su a talli muna roƙon Allah wanda kwanciyar sarki ya ya je mana akwai tuwar sarkin dutse ma da ake yawa mun yanzu shi ma ya rasu yau ko muna roƙon Allah ya je masa akwai tsanin shi ma Faruk Adamu Ali an ce a nan da jiwa amma yi da na yi da ba gobe za a yi da safe ko muna roƙon Allah wanda kwanciyar sarki ya yaje masa Allah ya dauke zargi akwai malam Aminu Bashir yana zuwa karatu sosai kuwa ya dan yi abu da na babu kan sa shi ma kafin nan za ku ga kafin nan baya zuwa karatu gaba daya ya dan yi rauni a kafa to muna roƙon Allah masa wajen sarki ya ba shi lafiya Allah masa wajen sarki ya tafi ka fadar sa Allah ya nemi masa da wannan larurar ta ta kafara duk marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kamar yadda muka faɗa akwai irin cikin iyaye da iyalin da suke da larura za su gani kita muna roƙo Allah ya zuba da cikin sarki ya ba su nasara Allah ya sa a dace muna roƙo Allah ya tuna ni cewa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya na gan ka je ma sai ka je gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙo Allah ya tuna ni cewa wa da tsogon da madaukaka kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana wannan mafi da al'umma suke fama da shi Allah ka nutsa ba mana muna roƙon Allah da sunan da jawawa ba dan halin mu ba Allah ka ba mu shawarwari na gari Allah ka ba mu da tausayi muna roƙon Allah da sunan da jawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta kowa gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunan da jawawa matasan mu Allah ka dora su a hanya mai lafiya duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allah ka iya mana muna roƙon Allah da sunan da jawawa masu neman jari da sana'a da wato kasuwanci da adibita a makarantu Allah ka agaza musu اللهم إنا في أوطاننا فأكل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا بما قامت وتقت وتوى عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين